بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu dama haɗuwa a wannan yammaci na juma'a 18 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 a inda muke ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun tsaya kan aya ta 35 a cikin wannan sura suratu ghafir yau za mu tashi aya ta 36 mai Allah ya ce
أسباب السماوات ما طلع على إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما بين فرعون إلا في نبات وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙala fir'aun fir'aun sai ya ce ya haman nubni li sarhan ya kai haman gina mini wani wani gini mai tsawo la'alli ablughul asbab ko cewa zan kai kololuwa zuwa ga hanyoyin sama mana ya fori dan gidansa shine haman cewa ya masa wani bene mai tsawon gaske wanda wannan benen idan ya hausa cewa zai riski hanyoyinsa sannan sama asbabas samawat in kai ga kofofin sammai gaba daya fa'attali'a ila ilahi Musa dan ille ko zuwa ga Allahn annabi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba saboda ina da tabbacewa annabi Musa ƙarya ce yake yi wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi to haka ne aka zayyana ma fir'auna mummunan aikin shi dinga ganin shi kyakkyawa wa sudda anis sabil kuma aka katangance shi game da faddabarin tafarkin gaskiya wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab ai kaidin fir'auna da makircin shi ba komai bane ba illa cikin tabewa da kuma halaka wannan ayan malamai suka ce akwai wani abun nura a cikinta na farko annabi musa ya sanar da fir'auna cewa allah ya turo shi kuma allah nan sama yake ina fata mun gani shi yasa fir'auna sai ce ya kai hamana gina mun wani gini mai tsawon gaske wanda zan tattaka ha'ancin hanyoyin sama in riski ƙofofin sama in leƙo ubangijin annabi musa kenan fir'auna ma a ina yake tsammanin ubangiji annabi musa a sama yake wannan aqida ce da ke zamna a cikin zukatan mutanen kirki Allah sama yake idan aka ce yana sama wai ba sama ta ɗaya ba ko ta biyu ko ta uku zuwa ta bakwai su ne ƙarshen sammai yana saman sammai gaba ɗaya a inda wurin ba a san ko mene ne ba sai shi Allah madaukakin sarki amma Allah ba ƙasa ba yake inda ƙasa yake fir'auna sai ce ha ma na amini rami har in cimma inda Allah Allah annabi Musa yake amma sai ce amini gini mai tsawo wanda zan tattaka har in cimma kofofin samai in leƙa in ga allan nan na annabi musa sau da annabi musa ya ce mishi allah ya turo shi daga sama to zai hawaye ya gaya allah ya ce da gaske ne ko ba gaskiya ba ne ya ce saboda yana ganin cewa da wadda annabi musa yake yi ƙarya ce ba gaskiya ba ce waƙalar ladi aman wanda ya yi imani daga cikinsu shi kuma sai ya ce ya ƙauni ya ku mutane na ittabi'uni ahdikum sabilar rashad ku bi ni zan shiryar da ku zuwa ga hanya madaidaiciya ya qaumi ya ku mutane na innama hadhihi alhayatu ad-dunya mata ku sani cewa wannan rayuwar duniya ba komai bace ba sai dan jin dadi kadan wanda karshen shi zai zo kuma rayuwa ta kare wa innal akhirata ita kuma lahira hiya darul qarar ita ce gida matabbaci wanda baya kare man amila sayyi'a sayyi'atan fala yujza illa mithla duk wanda ya aikata mummuna to ba za a sakan ya masa ba sai da kwatankwacin mummunan nan da ya aikata wa man amila salihan wanda ko ya aikata aiki nagari min zakarin daga ɗa namiji au unsa ko kuma iya mace wa huwa mu'minun alhalin ya kasance shi mumini ne fa'ula'ika ya dukulu na aljanna to waɗannan su ne ke shiga gidan aljanna yurzaquna fiha bi ghairi hisab da za a arzata su a cikin gidan aljanna bi ghairi hisab ba tare da wani hisabi ba ya wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar wannan mai imanin daga cikin iyallan gidan fir'aun ya ci gaba da masu wa'azi da jan hankali ya ce ya qaumi ya ku mutane na mali ad'ukum ila an-najat me yasa ina kiran ku zuwa ga tsira zuwa ga tafarkin da zai sa ku tsira daga barin azaba Allah wa tad'unani ila an-nar ku kuma kuna kira na zuwa ga wuta tad'unani li akfura billahi wa ushraka bih wa ushrika bih kuna kira na ne zuwa ga in kafirce mu Allah madaukakin sarki sannan kuma in yi shirka da shi ma laysa li bihi ilmin cikin irin abin da bana da ilimi akai wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ni ku ina kiran ku ne zuwa ga al-aziz sarki mabuwayi al-ghaffar mai yawan gafarta zunubai ذلك لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة لا جرم كوكم كنتو باب تبتني أبنن دكوكي كرا نزوى غريشي باية دو تفائدة أننجن الدنيا كوكم أبو بقيام وأن مردنا إلى الله كما للي مكوما مقبال إزوى غألاني وأن المسرفين هم أصحاب النار كما للي مبنتا سوني ما أبو تشغاو تبو بقيام فستذكرون ما أقول لكم دسنو زاكتنا أبند نكي فلامكم وأفوض أمري إلى الله كما نيناميك الأمرنا غباء إزوى غألا إن الله بصير بالعباد للي ألا ميغنيني بالعباد كما دا أبند الشفي باين شغبادا فوقاه الله سيئا الله سيئا ما نسأل الله fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru sai Allah ya tsare shi ya kiyaye shi dangane da makircin da suka kulla masa wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab sai Allah ya riskar da mummuna azaba ga iyallan fir'auna da shi tattare da su wana Allah ya tsamar da wanda suka yi imani ya dirmiyar da ya dirmiyar da fir'auna da mabiyan shi a cikin wannan tekun da kuka sai annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wuta kam za a dinga bujuro musu da ita غدوا safiya wa ashiyan da yammaci wa yawma yaqumu wa yawma taqumu as-sa'a sannan kuma ranar da alqiyama za ta tashi adkhilu sai a ci da mala'iku ku shigar da ala fir'aun ma yallan gidan fir'auna da shi ashadda al'azab a cikin matsananciyar azaba a wannan ayat tana nuna cewa tabbat akwai azabar kabari rayuwar kabari ita ce rayuwar barzakh an bar duniya kuma tukuna ba isa lahira ba wanda suka yi aikin alkhairi tun daga nan za su fara moruwa da aikinsu na alkhairi wanda kuma suka yi aikin sharri a nan za a fara sakan ya musu sakamakon aikin sharrin da suke aikatawa don da kaga Allah ya ce za a dinga bujuruma fir'auna da mabiyansa wuta safiya da yammaci a ina a yayin da suke kwance cikin ƙaruburansu kenan sannan ranar tashin alkiyama sai a ce da mala'iku a shigar da fir'auna da mabiyansa a cikin mafi matsananciyar azaba yanan kaga wannan azaba wata jahannama kenan za a zabtar da su halin kasancewa su a barzahu a cikin kabarbaran su sannan kuma gobe kiyama za a musu azabar da tafi wannan tsanani daga cikin azaba ita ce azabar jahannama Allah kare wa idh yatahajju وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم منظرون أنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار قتلت جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا وأن تبتهلوا رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم لعنة ولهم سوء الدار
wa idh yatahajjuna fi nar annabi tunama al'ummaka lokacin da kafare za su dinga musu suna jayayya tsakankanin su fi nar a cikin wuta fa yaqulu du'afa sai raunana wanda ba su da ƙarfi mabiya kenan da suke yin hidima ga shehunansu ko mabiya da suke yin hidima ga manya-manyan nasu sai su ce lillazi na stakbaru ga wa'anda su ne manyansu wanda suka yi girman kai inna kunna lakum taba lalle kan mu mun kasance a nan gidan duniya game da ku taba'an masu biyayya ne mu mabiyanku ne muridanku ne abinda kuke so a rayuwa hidima da komi mu muke muku fa hal antum muqununa anna nasiban min al'azab shin a yanzu za ku iya wadatar da mu wani bangare na azaba da muke fama da shi ku sa wannan azaba a daina mana ita qala alladhina istakbaru su jagororin za su ce ma waɗanda suka bi su masu musu hidima inna kunna fiha dukan mu da mu da ku ga mu a cikin wuta inna allaha qad hakama bainal ibad kuma lalle Allah ya yi hukunci na adalci tsakankanin bayansa mu da ku duk a wuta muke yaya za a yi mu iya sauƙaƙa muku wani abu na azaba a cikin wuta kenan wa qala alladhina fi nar su kuma ƴan wuta gaba ɗaya sai su ce ko ku da mabiyan da su wanda suka wanda ake biya da wanda yake su su mabiyan ne gaba ɗaya sai su ce li khazanati jahannama game da masu tsaron wutar jahannama su ce ma mala'ikun da ke tsaron wutar jahannama ud'u rabbakum da Allah ku kira mana ubangijin ku ku roke shi yukhaffifa anna yawman min al'azab ko ya sauƙaƙa mana yini ɗaya na azab mu samu kanmu cikin hutu da yalwa muna son ku roki ubangiji ku mala'iku masu tsaron wuta ku ce ma Allah ya sauƙaƙa mana daidai da yini ɗaya da za mu samu mu sarara mu huta da shi azaba ta ishi qalu sai mala'ikun su ce da su su ce makafaran da ke cikin wuta awalam ta awalam ta fita atikum rusulukum bil bayyinat shin dama manzanninku ba su je muku ba da hujjoji da dalilai ba su kira ku zuwa ga Allah ba ba su bayyana muku irin abin nan da kuke gani ba a yau na azaba ba su gaya muku cewa duk wanda ya kafarce ma Allah sakamakon shi shine wannan ba ba su zo muku da hujjoji ba da dalilai qalu bala gaba ɗaya sai su ce ko shakka babu manzanni sun zo mana da sako sun bayyana mana komi sun ga mana cewa idan muka kafirce ma Allah za mu hada da irin wannan abin da muke fama da shi a yau qalu sai mala'ikun da su su ce da su fad'u ku ci gaba da kira ku ci gaba da ihu kuna neman tallafi da agaji wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal ba kuma bace ba a yau addu'ar kafiri sai dai bata da lalaci ba abinda za a tsinana muku ba abinda zai amfani ku ba yadda za a sauƙaƙo muku daidai da yini ɗai a cikin wutar jahannam ku dawwama a cikin azaba tunda an je muku da sako an faɗakar da ku an gaya muku gaskiya kuka ki ku bi kuka yi girman kai ayo ba ku da wata sakayya sai azaba duk kiran da za ku yi da yeku wanda za ku yi na a cewa a sassauta muku azaba ba za a taɓa shuraren ku inna lanansur rusulana Allah ce tabbat mu ne ke taimakon manzanninmu wallazina amanu da wanda suka yi imani fil hayatid duniya a nan gidan rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad da ranar da masu shaida za su yi kenan masu imani da su da manzanni da annabawa Allah ke ba su kariya a nan rayuwar duniya kuma haka gobe kiyama Allah zai tsare su ya ba su kariya yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum ranar da hanzari na azzalumai ba zai amfane su ba uzurin da za su bada da hanzarin da za su bada gaban ubangiji maɗaukakin sarki ba zai yi musu amfani ba walahumul la'ana sannan kuma la'ana ta tabbata a gare su walahum su'uddar kuma mummunan gida na azaba ya tabbata a gare su walaqad atina musa walaqad atayna Musa al-huda haqiqa mu muka baiwa annabi Musa huda shari'a wa awrathna bani isra'ila al-kitab muka gadar ma banu isra'ila da littafi shine littafin at-taura hudan kasancewa shi littafi ne dake kumshe da shari'a wa dhikra da wa'azi da tuntuni li ulil albab ga mutanen da suke da kaifin hankali fasbir shi yasa annabi kai ma kai hakuri in inna wa'adallahi haqq lalle alkawalin Allah da yi gaske ne wastaghfir li dhanbika nemi gafarar zunubanka wasabbih bihamdi rabbika sannan tsarkake ubangijinka madaukakin sarki bil ashiyyi da safiya ko ko bil ashiyyi da yammaci wal ibkar kuma da safiya innal ladina yujadiluna fi ayatina lalle waɗanda suke yin musu da jayayya fi ayatina a cikin fi ayatillahi a cikin ayoyin Allah بغير سلطان أتاهم باتارد وتهجى لتجي مصبا إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه باقوم بكي تكين زكاة تنسو باقوم بكي تكين كرجنسو إلا كبر سيجر من كي ما هم ببالغه سوكا بزاسة تبتشم مبور سبا فاستعذ بالله شيسا كيكا نمسار أبنجنك إنه هو السميع البصير للي ألا شيني السميع ميجي albasiru mai gani kaga wannan aya da wadda ke kafinta lalla shine ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa yayi hakuri game da abin da ke faruwa tsakankanin shi da kafaran Makka ya sani kuma cewa alkawalin Allah gaske ne abin nan da Allah ya alkawali zai zartar sawa'an ga masu imani ko ga wanda suka kangare mishi gaba daya sannan aka foro annabi cewa ya yawaita istighfari na zanuban da ya aikata imana ko da yana da laifi yayi ta istighfari akan wannan laihin bale ba shi da sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana wannan kaga umarni ne ga manzon Allah anan amma ana nihin mu al'ummar sannan ka tsarkake ubangijin ka madaukakin sarki da yammaci kuma da safe sannan duk masu jayayya game da ayoyin nan namu suka kangare maka akan ƙarya to ka sani ba za su taba cimma burinsu kuma girman kai shi ya hana su su karbi gaskiya saboda burinsu kai ba kai ya kasance ka zaman to manzo ba ko annabi a cikin su ne suke ganin ya dace a zaɓi manzo ko annabi wanda kuma wannan rahama ubangiji ce yakan sarrafa ta ya kasa ta ga wanda ya so daga cikin bayan shi innahu huwa samiul basir lalle Allah shi mai ji ne kuma mai gani ne game da abin da ya shafi bayan shi gaba daya sai Allah ya ce لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير ولا- وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون la khalqus samawati wal ard lalle halittar sammai bakwai da kasai guda bakwai akbaru min khalqin nas su suka fi girma saboda halittar mutane wannan ana son a sama mutane wani abin da shi suke fahimta a guso musu nesa ta zamanto kusa a gare su cewa halittar sammai guda bakwai da halittar kasai guda bakwai su ne mafi girma sama da halittar kuku banu adam don ku gane tsakankaninku wannan ya fi sauƙi ku fahimta duba ga cewa waɗannan sun fi waɗannan girma halittar sammai ta fi halittar mutane girma amma a wurin allah babu bambanci tsakanin halittar sammai gaba ɗaya da ƙasai da da mutane gaba ɗaya saboda al'amarin allah yana kasancewa tsakanin kun faiku duk abin da allah ya ce kasance zai kasance walakin na aktarar nasi la ya alamun sai dai mafi yawan mutane la ya alamun ba su san da wannan ba wa ma ya stawi al'ama wal basir da dai makahu ba zai taba zamantowa daidai da mai gani ba wallazi na amanu wa amilus salihat haka wanda suka yi imani suka aikata aikai na gari ba za su taba kasancewa ba kamar walal musi da mai munantawa wanda ya kafirce mu Allah qalilan ma tadhakkarun amma kadan ne daga cikin ku suke karɓar wa'azi ko su yi tunani su gano haka inna sa'a
إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون مم.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجهلون
Allah ce inna sa'ata atiyatun la raiba fiha lalle tashin alqiyama atiyatun zata zo la raiba fiha babu kwankwanto game da kasancewarta walakin aktharan nasi la yu'minun sai dai mafi yawan mutane ba su yi imani da hakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ud'uni ku roƙe ni ku bauta mani ni kadai ku roƙe ni astajibi lakum zan karɓa muku roƙonku innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗannan da suke yin girman kai game da roƙona sayadkhuluna jahannama dakhirin da sannu za su shiga wutar jahannama dakhirin sana masu kaskanta a cikin ta a ga wannan aya tana nuna girman addu'a da kasancewa babu wani ɗaya daga cikin halittan Allah face yana da bukata wurin Allah matalauci ne mabukaci ne a wurin Allah maɗaukakin sarki dole ya risina ya- ya- ya roƙi Allah buƙatocin shi duk wanda ko ke girman kai game da roƙon Allah maɗaukakin sarki to zai shiga wuta alj- zai shiga gu- zai shiga wuta algoba alƙiyama yana mai kaskanci a cikin ta addu'a anan takan ɗauki ma'ana addu'a ta roƙo du'a'u mas'ala kuma takan iya ɗaukar du'a'u ibada du'a'u mas'ala shine ka roƙi Allah abinda kake so na rayuwarka a nan duniya ko a lahira du'a'u ibada shine ka bauta ma Allah kamar kana cewa Allah yi min kasa ina fata mun gane akwai bambanci tsakankanin su amma bambancin ba wani abu bane addu'a ta mas'ala shine yal Allah yi min kasa Allah ba ni kasa Allah kare ni daga kasa du'a ta ibada ita kuma kamar ka zo ka yi sallah ne halin kasancewa ka yin sallan nan su kake Allah ya maka sakamako mai kyau kamar ka yi azumi ne saboda ka san duk wanda ya azumi Allah ya tanadi lada a kai sai ka yi dan neman wannan lada kaga baka ce ya Allah ba ni wannan ladan ba amma ka aikata wannan aikin dan Allah ya baka wancan ladan ita kuma addu'a ta mas'ala kafirta da bakinka Allah ya min kaza Allah ba ni kaza ina fata mun gane to abin da ya shahi addu'a ta mas'ala da addu'a ta ibada haƙƙi ne na Allah shi kaɗai ba a tara shi da wani wurin yansu Allah shi kaɗai ake roƙo da biyan bukata bale ma irin bukatar da wani Allah bai iya biyan ta ba an gane ko saboda bukata kala biyu ce akwai bukatar da wani ka ya iya maka ita wannan ka roƙe shi ya halatta ba laifi bane ba wana kama mun kasa wana taimaka min da wani abu kasan yana da wannan abun kuma zai iya baka wane yi mun kaza wane kama mun kaza kaga wannan duk ya halatta a rayuwa ina fata mun gane so da wanda ka roka ga yanan gaban ka kana ganin shi yana jin ka kuma yana da dama ya baka abin da ka roke shi wannan yin hakan ya halatta jaizi ne sabanin ka roki wani Allah irin abin da baya da ikon bada shi sai Allah wannan ko duk wanda ya shi yayi shirka da Allah ya tara Allah da wani a cikin irin da yake abin Allah ne shi kadai misali lahiya wa ke ba da lahiya Allah ba wani wanda zaka ce wane ba ni lafiyar rashin lafiya da nake fama da ita ba ni waraka zai iya baka ba zai iya baka ba wa ke ba da waraka Allah shi kadai madaukakin sarki ina fata mun gane kenan kaga roƙon wani Allah cikin irin ababen da babu wanda ke yin su sai Allah kafirci shirka ce da za ta iya fitar da kai daga musulunci ina fata mun gane ko kuma roƙon wani Allah cikin irin ababen da ya iya yi maka su amma baya nan kuma baya jin ka shi ma shirka ne ina fata mun gane ka kira wani Allah cikin irin abin da ya iya maka shi amma baya jin ka baya ganin ka kaga kamar kana kudirce cewa yadda Allah ke jin kowa yana ganin kowa ya iya biya musu bukatar su a duk inda suke shi ma kana kudirin ya iya haka saboda dan me zaka kira shi a yayin da baya nan kuma baya ganin ka amma kana kudurta cewa yana tasarrufi yana yin abin da ya ga dama sabanin Allah madaukakin sarki ina fata mun gane kenan da ka kira wani annabi ko wani mala'ika ko wani shehu da irin bukata da sun iya biyan ta amma ba su nan suna jin ka ba su jin ka balle ma in ya mutu kaga karshen karewa kenan wanda ya mutu kansa ma ba zai iya amfana ma kansa koyo bale kai da ke waje ba ya amfane ka ina fata mun gane to a wannan lokacin roƙonsu kafirce roƙonsu shirka ne saboda karkata wani haƙƙi ne da ba nasu ba zuwa gare su wanda yake wannan haƙƙin haƙƙi ne na Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku yace ud'uni ku kira ni ku roƙe ni astajib lakum zan karba muku roƙon da kuke nema a wurina innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke yin girman kai game da bauta ta shine roƙona sai da khuluna jahannama dakhirin da sannu za su shiga wata jahannama dakhirin suna masu kaskanta a cikin ta Allahu alladhi khalaqa Allahu alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira Allah nan shine wanda ya sanya muku dare litaskunu fihi dan ku nutsu a cikin shi Allah shi ya kaddara yini ya kare dare ya zo wanda a cikin dahowar dare duhu zai zo wanda idan duhu ya zo za ku samu nutsuwa a tattare da duhu don ku huta a kan wahalhalan da kuka yi a cikin yini wannan hara mubsira kuma Allah sai ya sanya muku yini mubsiran abin gani ne karara babu duhu a cikin shi mai nema ya tashi ya nema mafatauci ya tafi fataucin shi ma'aikaci ya je wurin aikin shi inna allaha la zu fadlin ala nas lalle Allah madaukakin sarki ma'abucin falala ne akan mutane walakin da aktaran nas la yashkurun sai dai mafi yawan mutane ba su gode ma Allah akan ni'imomin da yake musu ka ga ni'imar dare da rana ita kadai ta ishi babban ni'imar da za ku gode ma Allah akan ta Allah ne kaɗai ke kawo dare don a huta kuma shi ke kawo yammaci don a tashi a nemi abinci a ciki da ya ga dama sai ya bar ku a cikin yini gaba ɗaya ta yadda dare ba zai zo ba za ku taɓa hutawa ba za ku samu kanku cikin takura da damuwa da ya ga dama kuma sai ya zartar da rayuwa ta kasance dare ne kawai babu yini babu sahiya a ciki wanda hakan kuma zai sa ku samu kanku cikin takura ku samu kanku cikin damuwa ba abin da zai tafi da rayuwar ku ta tafi daidai ta yadda za ku samu yadda kuke so sai yini ya zo da za ku tashi ku yi bada a cikin shi sannan dare ya zo domin ku huta game da wahalhalar da kuka sha a cikin yini zalikumullahu rabbukum mai yin waɗannan al'amuran gaba ɗaya shine Allah ubangijinku khaliqu kulli shay'in mahadaccin dukkan komi la ilaha illahu babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi fa anna tufakun yaya ake ana karkatar da ku ana fandar da ku game da Allah madaukakin sarki ba za ku kazalika yufaku alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun to haka ne yufaku ake karkatar da waɗanda suka kasance game da ayoyin Allah yajhaduna suna jayayya da su suna yin musu da su sai Allah ya ce الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qarara Allah madaukakin sarki shine ya sanya muku ƙasa ta zama qararan matabbaciya da take tsaye cak ku yi abin da kuke so a cikin ta ku yi gine-gine ku yi ramu don ku fitar da taskokin da ke ƙasan ƙasa ku yi yawo a cikin ta a cikin duk abin da kuke so tana tsaye da ku ba ta yan raurawa da ku. Allah shi ya sanya ta ta tabbata haka wasama'a bina'an haka Allah shi ya sanya sama ta kasance muku a matsayin gini ta lullube ku a matsayin gini a kanku haka take da ƙwarinta za ta dawwama haka ya zuwa tashin alkiyama ita ke tsaye a kanku ba tare da wani ginshiki da aka sayar rike ta Allah shi ke rike da sammai da kasai gaba ɗaya ba sa raurawa da kuke wa sawwarakum kuma Allah shi ya suranta ku yayi ku bisa ga wanga surorin da kuke gani fa ahsana suwarakum kuma ya kyautata wurin sawwara ku wa razaqakum min at-tayyibat kuma ya arzutar da ku daga cikin ababe masu daɗi zalikumullahu rabbukum wannan mai yin akan gaba ɗaya shine ubangijinku Allah madaukakin sarki fatabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah sun yawaita ubangijin halittu gaba ɗaya huwal hayyu shine rayayyen sarki ka karanta shi ko la ilaha illahu babu wani Allah bisa ga cancanta abun bauta sai shi fad'uhu ku kira shi ku bauta masa shi kadai mukhlisina lahu din kuna masu kebance addini gare shi shi kadai alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu gaba daya huwal hayyu shine rayayyen sarki rayuwa ta hakika shi ke da cikakken rayuwa rayuwar da rishi bai gabace ta sannan kuma mutuwa ba za ta zo ta riske ta duk wata rayuwa in ba rayuwar ubangiji ba za ka same ta da rishi ya riske ta da babu ita wannan rayuwa daga baya Allah ya samar da ita kuma duk yadda ta daɗe a duniya za ka neme ta wata rana ka rasa ta to rayuwa Allah maɗaukakin sarki rishi bai gabace ta ba kuma karewa ba za ta riske ta shi yasa yace huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin shine na farkon da baya da farko shine na karshen da baya da karshe subhanahu wataala qul kace musu
إني أجيب أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي Mm.
وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Allah madaukakin sarki yace qul kace musu ya kai manzon Allah inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah lalle kam ni an hane ni in bauta ma wanda kuke kira kuma bayan Allah lamma ja'ani albayyinatu min rabbi yayin da hujjoji suka zo mana daga ubangiji na Allah madaukakin sarki wa umirtu kuma an fore ni an as an uslima li rabbil alamin cewa in sallama ga ubangiji na ubangijin halittu gaba daya huwa alladhi khalaqakum Allah nan shine wanda ya halicce ku min turabin daga ƙasa kenan asalin halitta annabi adam alaihi salam saboda shine Allah ya halitta da ƙasa thumma min nutfatin sannan ya halicce ku daga dugon mani kenan zurriya annabi adam thumma min alaqatin sannan ya halicce ku daga alaqa shine dugon jini thumma yukhrijukum tifla sannan Allah zai fitar da ku a matsayin jararre yara ƙanana thumma litablughu ashuddakum sannan Allah ya rayar da ku har ku kai lokacin ƙarfin ku thumma litakunu shuyukha ya ci gaba da rayar da ku har ku kai lokacin da ƙarfin ku ya kare kuka tsuha wa minkum man yatawaffa min qabl daga cikin ku akwai wanda ke rasuwa tun gabanin lokacin karfin shi ya kai ko ko tun gabanin ya fito yana jariri ko ko tun gabanin ya tsufa wali tablughu ajalan musamman domin ku kai wani ajali sananne da Allah ya tsara muku na rayuwa wala allakum ta'qilun ko cewa za ku hankalta ku gane Allah shi kadai ne abin bauta subhanahu wataala kaga Allah ya gai zango zango na halittar dan adam farko halitta ku daga annabi adam shine uban kowa asalin kowa annabi adam da Allah ya halicce shi da ƙasa sannan ku kuma zuriya annabi adam Allah ya halicce ku ne daga dugun mani wanda za su haɗe tsakanin na mace da namiji su ba da sakamakon mutum Allah zai fitar zai zai bar ku kuna dugun mani a cikin cikin mahaifan sai kun kai wani zango bayan wannan zangon kuma sai ku koma dugon jini bayan wannan zangon da za ku zama na dugon jini sai ku koma gudan tsoka Allah ya lullube tsokan nan da fata ya halicci kashi a cikinta sannan ku kai lokacin fitowa Allah ya fitar da ku a duniya don kuna jariri a ɗauke ka a aje ka ba ka iya makanka komi da za a barka da watakila kiya su ma za su iya hallaka ka a ɗauke ka nan a aje ka nan a shayar da kai a yi kaza har ka kai lokacin da za ka iya rarrahe har ka tashi kai har ka kai matashi matsakaici har ka kai ɗan shekara arba'in lokacin cika ƙarfinka daga baya kuma wanda Allah matsawar rayuwa ya zarta haka nan hamsin sattin saba'in har zuwa ɗari ko sama da ɗari lokacin kuma ƙarfi ya ƙare Allah ne shi ke yin haka game da halitta kuma ya ga dama ya kashe ku tun kuna ɗugun mani ya sa a yi ɓarinku ya ga dama bayan ka fito ya kashe ka ya ga dama sai shi halittarka ta kammalu a cikin cikin mahaifiyarka sai ya zamanto ya kashe ka ya ga daman kafin ka kai karfinka ko matsakaici ya kashe ka ya ga dama sai ka kai lokacin tsufa ya kenan dai kowane daga cikin mu Allah ya mishi wani ajali sananne wanda in ya riski ajalin nan ba za a dada masa ba kuma ba za a rage masa wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit kuma Allah nan shine wanda ke rayarwa wa yumiit kuma shi ke kashewa fa idza qada amran idan ya ga damar zartar da wani al'amari fa inna ma ya kulu lahu kun faikun kawai abin da yake ce wannan al'amarin kun kasance faikun shi kuma sai kasance alamtar ba ni labari game da mutanen da suke yin jayayya da musu game da ayoyin Allah anna yusrafun yani ake kautar da su game da gaskiya bayan ta riga ta bayyana a gare su alladhina kazzabu bil kitab sune wanda suka karyata littafin Allah wa bima arsalna bihi rusulana kuma suka karyata abinda muka turo manzanninmu da shi fa sawfa ya'lamun da sannu za su sani su ga sakamakon kafirce mu Allah da suke yi idil aghlalu fi anaqihim iz ba da labarinsu yayin da al'aghlalu fi anaqihim za a musu ɗauri na al'aghlal ɗaurin al'aghlal shine a gama hannuwa da wuya sai a ɗaure su gaba ɗaya wasalasidu kuma za a sa su cikin kacuci da sarƙoƙi a ɗaure su yushabuna ana jaye da su fil hamimi a cikin ruwan zafi wanda kai matuƙa wurin tafasa ثم في النار يسجرون sannan a cikin wuta za a sa su a ƙuna su thumma qila lahum sannan suna cikin halin nan na azaba da ƙuna da ruwan zafi sai a ce da su ayyina ma kuntum tushrikun ina waɗanda ku kasance kuna yin shirka da su da Allah a cikin gidan duniya ina mushrikanku da kuka raka koma bayan Allah kuna bautar su koma bayan Allah ina waliyanku ina mutanen da kuke ba su matsayi irin matsayin Allah min dunillahi koma bayan Allah qalu sai su ce ballu anna sun bata daga barin ganin mu ba ma san inda suke ba bal ba haka ba ma za su ce lam nakun nad'u min qablu shay'a kai mu dama ba ma kiran kowa tun gabanin yau za su karyata kansu da kansu ذلك كذلك يضل الله الكافرين تو هكني الله يكي بتد كافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض wannan ɗanɗanan azabar da kuke gani da walhalin da kuke a kai ya kasance ne da abin da ku kasance kuna yi na alfahari da jin daɗi a gidan duniya bi ghairil haqqi ba tare da gaskiya ba wa bima kuntum tamrahun da kuma abin da ku kasance kuna yi a gidan duniya na morewa da shakatawa da kin gaskiya udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha za a ce da su ku shiga kofofin wutar jahannama khalidina fiha ku ababan dawwama ne a cikinta fa bi'sa mathwal mutakabbirin cir kuma yayi muni makoman masu girman kai gobe alqiyama fasbir annaba kai hakuri inna wa'adallahi haqqun lalle alqawlin Allah gaskiya ne zai taimake ka zai tallafa maka zai kare ka fa imma nuriyannaka ba'd alladhina iduhum ko mu nuna maka wani shashen abin da muka musu alkawari na azaba tun a nan duniya kafin ka mutu au na tawaffayen naka ko kuma mu karɓi rayuwarka sannan mu nuna maka abin da muka musu tanadi ko na ɓangaren abin da muka musu tanadi na azaba fa'ilena yurja'un duka dai zuwa gare mu ne makoma kowa da kowa sai Allah ce
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ممن قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر أولئك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتبتغوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك حقيقة من تورو من زني من قبلك تنقبانك كيما أيكين الله منهم من قصصنا عليك daga cikinsu akwai wanda muka labarta muku labarinsu kama annabi Musa da annabi Isa da annabi Hud da Ibrahim da sauran annabawan da muka baka labarinsu wa minhum man lam naqsus alayk daga cikin su akwai wanda bamu baka labarin su ba ma wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idnillah bai dace ba ga manzo yazo da wata aya ko wata mu'jiza daga wurin kanshi sai dai da izinin Allah fa idza jaa amrullah amma idan al'amarin ubangiji yazo qudiya bil haqqi za a yi hukunci da gaskiya wa khasira hunalika al-mubtilun a wannan lokacin masu ƙaryatawa za su yi asara su tabi a wannan ayat tana nuna manzannin Allah masu yawan gaske ne da babu wanda ya san adadin su sai Allah hadisai sun zo da suke iyakance adadin manzanni da annabawa amma hadisan galibi ko ko dukan su ma basu inganta ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa magana ta daidai babu wanda ya san adadin annabawa sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki shi yasa Allah ya ce mun turo manzanni da annabawa gabaninka ya kai annabi Muhammad daga cikin manzannin nan da annabawa akwai wanda muka baka labarinsu akwai wanda kuma bamu baka labarinsu kaga ku wanda Allah bai bada labarin su ba ya zai a san su in ba shi kadai ba subhanahu wataala yana kaga annabawa da manzanni suna da yawa wanda babu wanda ya san adadin su sai Allah dan babu wata al'umma da aka yi a doron ƙasa sai da Allah ya turo mata manzo a cikin ta Allahu alladhi khalaqa lakumul an'am lalle Allah madaukakin sarki shine wanda ya halatta muku al'an'ama dabbobin gida su ne raƙumma shanu awaki da tumaki Allah shi ya halatta muku waɗannan dabbobin dan ku ni'imta da su dan ku mori da su litarkabu minha dan ku hau daga cikin wasu wa minha ta'kulun kuma daga daga wasu bangaren dabbobin kuke ci kenan ku hau wasu dabbobin daga cikin su wasu dabbobin ku yanka ku ci walakum fiha manafi' kuma kuna da wasu ababan amfani a cikin wannan dabbobin banda ci banda hawa da kuke za ku yi tatsan nonon su ku yi amfani da nonon ko ku yi ciku ko ku yi madara ko ku yi abin da ke kama da haka za ku iya kuma ku yi amfani da fatun su ta hanyar yin kaya da takalma da abin da ke kama da haka za ku yi amfani da gashin jikinsu don ku sarrafa ku wani abin da zai amfane ku ko ku yi salkar da za ku iya shan ruwa a cikinta kenan kuna da wasu ababen amfani banda ci da hawa da kuke akan wannan dabbobin wali tablughu alaiha hajatan fi sudurikum kuma kukan kai matuƙa da wata buƙatar da take jikin zukatanku akan wannan dabbobin bai ma'ana za ku iya fatauci da su ku ɗauki kaya a kansu ku ɗora musu ku je wanga garin da kuke bukata ku je wanga ƙasar da kuke bukata a kansu wa alaiha wa alal fulki tuhmalu kuma akan wannan dabbobin da kuma kan jiragen ruwa tuhmalu na kuke ɗora kayan ku in kun tashi fatauci kagara umma za ku ɗora kaya masu yawa a kansu domin su kai muku su zuwa ƙasar da kuke bukata haka jiragen ruwa da Allah ya fore muku za ku ɗauki kaya masu yauni ku loda musu su kai muku su zuwa wuraren da kuke bukata wannan duka ni'imomi ne da Allah ya fore a gare ku afalam yasiru fil ard shin wai su kafarai ba za su yawo a doron ƙasa ba ko kafaran maka an ke ko an ko wa yurikum ayatihi Allah yana nuna muku ayoyinsa daban-daban fa ayyi ayatin lahi tunkirun wace ce daga cikin ayoyin Allah kuke musu ko kuke inkar afalam yasiru fil ard shin kafaran makka ba za su yawo ba a doran ƙasa fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim dan su gani yaya ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kasance kanu aksara minhum wa ashadda quwwa waɗanda suka gabace su sun kasance su ne mafi ƙarfi sama da kafaran maka kuma sun fi su tanadi wa atharan fil ard sun fi su tanadi a doron ƙasa ta fuskar ci gaba da gine-gine da kuma tattalin arziki sun fi kafaran makka shin su je su gani su ga yadda Allah ya kama su da azaba ba azaba sanadiyar kafirce mu annabin su da suka yi fama aghana anhum ma kanu yaksubun su kafaran na farko da suka da suke da karhi da suke da tanadi da gine-gine lokacin da azaba Allah ta isko su to abinda su kasance suna suna yi na kangare mu annabawa bai amfane su ba ci gabansu ta fuskar kasuwanci da kuɗi da ƙarfi bai amfane su ba lokacin da azaba Allah ta sabka a kansu falan ma ja'atun mursulna bil bayyinat ka karanta shi
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وعاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يغفرهم فهم إيمانهم لما لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون
falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat waɗanda suka gabace ku lokacin da manzannansu suka zo musu da hujjoji da dalilai cewa su aikaku ne daga wurin Allah farihu bima indahum min al-ilm sai suka yi farin ciki da murna game da abin da gare su na ilimi suka ki su karɓar gaskiya suka ki su yi imani da manzannin da annabawa da Allah ya turo musu suka yi alfahari da ilimin da gare su suka yi murna da ilimin da Allah ya ba su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un sai azaba ta kewaye su sakamakon abin da suka kasance suna yi na izgili falamma ra'u ba'sana lokacin da suka ga azaban mugatanan ta dirka ko ta taho qalu gaba ɗayan sai suka ce amanna billahi wahdahu mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikin ko mun kafarce da duk abin da muka kasance mana yin shirka da Allah da shi falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana Allah ya ce ba zai taba zamantowa ba imanin su ya amfane su a lokacin da suka ga azaba ana yin tuba ne ana yin imani kahin azaba ta taho amma tun da yanzu azaba ta taho kuna ganin ta za ta riskakku imanin ku da za ku yi yanzu ba zai amfani ku ba azaba za ta riske ku sunnatallahi allati qad khalat fi ibadi wannan ita ce sunnan Allah da ta gabata a cikin bayin shi wa khasir hunalika alkafirun kuma a wannan lokacin kafare suka tabe suka yi asara ina ganin zamu dakata muna faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi amina